ba abin da ya zo game da azumin watan raja wato abin da wasu a yanzu ke ta musu ma da hankali an ce za a yi azumin watan raja kamar an ce za a bar addinin musulunci ne gaba daya to ina aka gani ina aka gani to ga inda aka gana eh ga inda aka ganin cewa a yi azumin watan raja amma da faralar da take cikin azumin watan rajar da to wato wannan irin yadda wannan littafin ya kawo irin wannan yana cikin abin da ya sa so ga shi dai sun fi kowa da a wasan hadisi da tsayawa kan hadisi amma ba za ka gansu da wannan littafin da wuya ka gansu da shi saboda kamar yana ceta musu matsayin da suka ɗauka suke ganin su ne babban jarusu a rayuwa na tsayin su ci mutuncin wasu bayan Allah ko masu wata ibada ko abin da ya kama da wannan to da ya zama shi wannan littafin mai yin sa wanda ya yi littafin ba irin wannan ra'ayin ne da shi ba ra'ayin a tsaya a gaskiya ne ra'ayi ne na tasawufi sufi ne cikakke ya san waliyai ya bi su ya yadda da su ta wannan ya zama su da yake makiya auliya ullahi ne suke cin littafin nasa ƙara suwanu na hakimi suwanu na hakimi ya ce allah ƙara ja gare shi na ta sai dabna jubairin tabi'i babba wanda aka kashe shi wanda hajjaju ya kashe daga azumin watan rajab alhali sannan muna cikin watan rajab sai sayid ibn zubairin ya ce na ji Allah na basin Allah kare da gare su yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance mukan yi azumi ha mukan ce ko ba ma zai aje azumin ba dorewa zai ba zai daina azumin ba wani lokacin sai manzo Allah ya dade bai azumin ba an mu ce ko manzo Allah ya daina wannan azumin da yake ne na nafila النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصوم ونوقت يكن يأزمي ويطيل الصوم يكن صوت أزمي وكان أحيانا يصوم ونوقت يكن أجي أزمه ويطيل في الشراء يصوت أجي أزمه في عدده بعد أزم النافلة بقى ونوقت يكون يفعل أزم النافلة في صدق في دينا بقى فرجب وغيره بهذا سواء shi yasa da watan raja da waninsa ai sun yi daidai a wannan ko eh tun da ba a kaidance ba in kace kai zaka kaidance ka ce a amma ban da rajab mun zo Allah ya taba azumin watan rajab ba in shi to ai na ka gani wannan hadisi Buhari ne rawaito ma hadisin cewa manzo Allah ya taba azumin rajab ba ko Muslim ko Abu Dawud ko ko Muslim da Ahmad ko wanne daga littattafan hadisi ko ko dan kai kawai ka ɗaukar wa kanka abu sai ka ce dole haka ma manzan Allah wa aka aiko abu kai aka aiko ko ko shi aka aiko ya sa dan kai ka ɗaukar wa kanka wani ban san zuciya ka ce kuma dole haka ma annabi yake an yi daidai kuwa to rawahul arba'at hadisin nan Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi duk sun ruwaito shi an kama daga mujibar talbahiliya Allah ya kare da a gare ta ta karbo daga mahaifanta ko aminta cewa shi amin nata ko uban nata ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya je wajen sa bayan shekara alhali halin shi amin ko uban ya sauya da siffarsa sai maza da bai gane shi ba sai ya ce ya rasulallahi a baka gane ni ba ne baka gane ni ba ne sai manzo Allah ta aka wane ne ban gane kadin ba sai mutumin yace ni ne mutumin da na zo ma daga kabilar Bahil Banu Bahila wanda na zo ma shekarar da ta wuce bara sai yace Allah ce da shi me sauya ka da ko san da ka zo kana da kyawun sufa da cikakka da yanzu duk ka koma da shi kana sai mutumin yace ai tun da na rabu da kai ban sake cin abinci ba azumi nake sai inda daddare sai ba zana sallallahu alaihi wasallam yace da shi me yasa kai wa kanka azaba wannan ai azaba kai wa kanka sannan manzo Allah yace da shi kai azumin watan da yake dole kowa ma ya haƙuri ya azumin sa shine watan ramadan sannan kuma duk wata kai azumin kwana ɗaya ai ya wadace ka sai mutum ya ce a ya rasu da na yi min kaɗan a ƙara min ina da ƙarfin yin azumin sai manzo Allah ya ce kai azumin kwana biyu a duk wata yawon Allah na yace a ya Rasulullah ni sai an mun kari a kara mu manzo Allah ya ce kai azumin kwana uku a kowane wata ne mutumin ne yace a ya Rasulullah ka saki kara mun ni a kara mu sai manzo Allah ya ce kai azumi a cikin watanni masu alfarma kuma azumin in ka fara kakkace ba za ka sha ba kai azumin ka sha kai azumi a cikin watanni masu alfarma ka sha ko ka azumi daga watanni masu alfarma ka bari ya bude yatsunsa uku ya haɗo ta sannan ya sake ga watan rajab ko yana cikin ashurul huru abu dawuda da ahmad da nasa'i sun ruwaito wannan hadisi abu dawud da imamu ahmad malamin abu dawuda da kuma nasa'i sai kuma nasa'i almajirin abu dawuda ne sai amadu da sha'ibin nasa'i ya karba hadisi wajen abu dawuda yana cikin marwaita wanda suka yi ruwaya daga abu dawuda inda shi abu dawuda ya yi ruwaya daga imamu ahmad to to huru mutum da ramma biyu wato hurumu الأشهر الهرم وتنمة الفرمة الأشهر الهرم وتنمة الفرمة وهي المحرم سنة وتا محرم ورجب وذل قعدة دا رجب ذل قعدة وذل هجة دا ذل هجة wata raja fardu shi kadai ne gabansa ba wata ne cikin ashurul hurumu ba bayansa ba wata ne cikin ashurul hurumu ba yana tsakanin juma'a da saniya wa sha'bana da sha'bana sun sauran uku ko muharram a zurge da zurhijja muharram a jere suke wuta aki batun ɗaya na bin ɗaya ya taɓa yau da balarabe daga watanni masu alfarma ya ce salatutun sarro wa yi fardo guda ku a jere ɗaya ko shi kaɗai anar sallallahu alaihi wasallama yayin da ya gane daga wannan mutumin wanda yake daga ƙabilar banu ba hilata cewa yana azumin baki ɗaya zamani ne a hakika azumin da yake koyaushe ya sa shi ya yi rauni sai ya zargi balaraban nan ya yi asire da shi zuwa cewa abinda zai dinga ya azumin rana ɗaya a kowane wata fasta za da hu mutumin ya nemi a ƙara masa mun zana shi da shi zuwa ya dinga azumin kwana biyu sannan ƙarshe ya ce masa ya dinga azumin kwana uku a kowane wata fassasa da ku mutumin da ya nema a ƙara masa ba za da shirya da shi da sami na rasulul hurmi cewa ya azumi a watanni masu alfarma ya nuna na shara ai ya nuni bi asali salasati da yatsansa uku ai kai azumi a kowane watan mai alfarma a kwana uku fa asulul sauri asalin azumi abu ne wanda ake son sa domin biyayya ce ga Allah Allah yana son ta man wara su ruhu manzo Allah yana son musamman a watanni masu alfarma Rajab ko yana ciki musaban azumin watan Rajab ya zo abin so kenan irin zuci na su bar akwai na so shi ma da suka zo musamman akan san azumin watan Rajab din abul fati ya ruwaito daga hassan cewa watan rajab wata ne na allah sha'abanu kuwa wata na ne watan ramadan ko watan al'umma ta ne inji manzo sallallahu alaihi wasallam Tabarani ya fita hadisi wanda ya azumin rana ɗaya daga watan rajab kamar ya azumin shekara ne wa man samu yin sabata ayyami wanda ya azumin kwana bakwai a watan rajab a kulle kofofin jahannan da gare shi wanda ya zo kwana takwas a watan rajab fuke ya tsawo sama ne a babin jannati ya buɗe masa kofofi takwas na aljanna yano a shirka wanda ya zo kwana goma cikin watan rajab la hashe an ba zai roƙi Allah wani abu ba sai Allah ya bashi yawman wanda ya zo kwana goma sha biyar a watan rajab wani mai kira zai kira daga sama an gafarta ma mamara duk zunuban da kai a baya sai dai abin da kai nan gaba wanda ya dade akan sha biyar din ma Allah ya kara masa hadisan nan guda biyu da wancan na hasan da wannan na taba wata taba rani ne ruwaito ko da yake suna da rauni sai dai malamai sun gamu bisu halaccin yin aiki da hadisan raunana a cikin abin da ya shafi fara'irul amal sallar da take cikin yin ayyuka Allah shine da sani ya bi sha'aban azumin watan sha'aban an kaba daga aisha allah ya kare da a gare ta ta ce ban taɓa ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya cika azumin wata wani wata gaba ɗaya sai watan ramadan ban taɓa ganin manzo Allah ba ya yawaita azumi irin yadda yake yawaitawa a sha'aban manzo Allah ya kan azumci sha'aban sai ɗan kaɗan kai na ma iya cewa kamar yadda yake azumta wannan hadisi mutum hudu sun ruwaito shi buhari muslim abu dawud tirmidhi ummu salama ta ce Allah ya kare ta a gare ta ban taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin wata biyu a jere ba sai watan sha'aban da watan ramadan tirmidhi ne ya ruwaito hadisin da isnadi kyakkyawa an kawo daga ibrahim da husaini Allah ya kare ta a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani mutum yin su kayi azumi kuwa daga wato ƙarshen wannan watan kayi wato ko tsakiyar wannan watan tsakiyar watan nan na sha'aban kayi azumi sai mutumin ya ce a sai manzo Allah ya ce in ka gama azumin ramadan kai sallah to bayan sallah kai azumin kwana biyu a maimakon wanda kai ba a wannan wata Buhari da Muslim su waito wannan hadisi al-ishar biya zashari ila aftaba ana nuni ne zuwa su shaban والسرر بالتثليث سرر كو سرر كو سرر جمع سرة وهي الوسط تsakiya ko suratu tsakiya daga na aka kira ce biya ma suratu saboda kamar a tsakiyar mutum take ai da ayyamul biyu ai kara kwanuka masu haske wanda wata yake haske kwarai a jike a wata ruwaya a sun ta min surar sha'aban kayan azumi a cikin tsakiyar sha'aban wannan ba a sai manzo Allah ce idan kai sallah bayan sallah ka azumin kwana biyu musa abin da yake kanka wannan yana bayyana yusuf yana bayyana annahu kana alaihi nazuru yawmaini shi mutumin nan ya bakanci azumin kwana biyu ne a ko ko fitowar haka daga bakin manzo karfafawa ne ga yadda ake son yin azumi a watan sha'aban domin shi wata ne ya gafulun nasu anhu da mutane suke rafkana daga gare shi saboda hadisin nasa'i da ya karbo daga usamatu sa'ar da ce na ce ya rasulallahi lam araka tasumu min shahrin min shuhuri ma tasumu min sha'bana ban ga kana yin azumi a wani wata daga watanni ba irin azumin da naga kana yi a sha'ban sai manzo Allah ya ce wannan wata ne da mutane suke rafkana da gare shi tsakanin Rajab da Sha'ban shi wata ne turfau fi al'amal ila rabbil alamin da ake dauke ayyuka a cikin sa zuwa ubangijin halitta fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im ina son a dauke aiki na ina cikin azumi farwalahu ba'ruhum ala siyamil muharram wannan ne yasa wasu malaman suka fifita yin azumin sha'ban fiye da duk watan muharram amma dai hadisin da ya gabata ya nuna yana nuna kamar azumin watan muharram ya fi wa yakunu al-hadisul qa'il hadisin da yazo wanda yake cewa ba da ramadana siyamul maharami a mafificin azumin bayan azumin watan ramadan shine a azumi a watan muharram to ya zamo ai ba da sha'abada bayan sha'aban to Allah shine da sani yawman nisfi azumin ranar sha biyar da sha'aban an kabar da sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare shi ya kabar daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan daren rabin sha'aban ya zo laila ha ku tsaya daranta ku azumin yininta duk rubin shamsu ila sama ya juna ubangiji yana tajalli a wannan daren tun daga sanda rana ta faɗi yana yin tajalli ga saman duniya ta ya ƙoro ya ringa kira yana cewa na'am yanzu ba za a sami neman gafara ba in ya so in gafarta masa a yanzu ba za a sami neman arziki ba in ya so in azurta shi alamu tana yanzu ba wanda yake cikin halin damuwa in ya so in masa rangwame ba shi lafiya ala kaza ala kaza ba za su same neman kaza ba yanzu ba za su same neman kaza ba haka ubangiji yake ta wannan tajallin har alfijir ya fito ibn majah ne ruwaito hadisin a wato wato lailatan nisfi min sha'ban hiya lailatul hamisi ashara min ita ce daren goma sha biyar daga sha'ban wa bayanul qiyami bayanin yanda ake tsayuwa ta kaddara fi lailatul qadr ya gabata gare mu a cikin bayanin lailatul qadr wa nuzuluhu al-hudu ila asfal muhanu Allah ta'ala sakowa daga sama kan azukarsa abu ne wanda yake ya kula a zatin Allah tun da laisa misli shi faruradu lazimu ya zama lazimin haka ake nufi wa huwa al-furu wa tajalli ala ibadi shine fasati da yin tajalli ga bayansa to wato haza wannan hadisin wannan zani ba da huda da sai da za a faɗa bayan wannan sai asali da ra'ifatin sun zo ne da sinadai raunana ibn majah wa tirmidhi a yanda ibn majah da tirmidhi suka ruwaito walakin na hafi targibi sai dai ta zo ne a cikin abin da ya shafi kwadaitarwa akan ayyuka ayyukan da yake asalin su ya tabbata kama la ya hafa kamar yadda yake bai buya ba ga wani nawawi ya shiro a littafinsa askar cewa malamai sun gamu akan cewa ya halatta a yi amfani da hadisi wanda yake rarrauna a abin da yake ya shafi fara'irul a'amali wanda kuma yake son ya ga ƙarin bayani akan wannan kuma sabobin malamai to ya duba wato al'ajo batul farila عن الأسئلة العشرة الكاملة نشو محمد عبد الحي اللقنوي شو محمد عبد الحي اللقنوي أما تتنبأ أكون وانا يا بعد أمسى تكتيا يا با يا بعد مرتب وهم معلمي أكل أجي معلمي أكل أسكال أنا سكيل أنه كود أفرار الأعمال بدلين أي أيكي ده حديثي لررونا با amma akwai su da yawa da suke ganin haka in ya halatta kuma kowa da nasa hujjar akai kowa da nasa hujjar akai to dan karbo daga Aisha Allah ya kara yadda a gare ta take na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam za ta lailatu wani dare wato na farka da daddare sai ban gan shi ba sai na tashi ina neman sa sai gashi ashe yana baki a ne makabartar mutan Madina ya daga kansa zuwa sama yace ya Aisha Au tsoro kike kada Allah ya zalunce ki ko manzansa ya zalunce ki? Na ce wato ayya jura a talikin sai ya sa kamar da zaira ko ba zaira ba ce race ayya jura talikin na biyar ko ba zaira ba ce race kina jin tsoron ka Allah ya zalunce ki ne manzansa ya zalunce ki kin ɗauka na fita ne na shiga ɗakin wata daga kishiyoyinki? Kultu sai aisha ta ce gaskiya ne na ɗauka ne ka je wajen wata daga cikin matanka sai manzon Allah ya ce ai abin da ya faru ubangiji yana saukawa duk daren sha biyar ga sha'aban yana ta jalle zuwa saman duniya ya gafara ga abin da yake yafi daga gidar gashin dabbobin banu kalbi banu kalbin kabila ce mai yawan a tumakai da awakai ibn maja da tirmidhi da ahmad sun ruwaito an karbo daga abi musa allah ya kare da a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce ubangiji yana tajalli a daren sha biyar ga watan sha'aban ya gafara ga baki ɗayan halitta sai ko ga mushriki aw mushahini ko mai gaba da dan uwansa al-mushahiru al-muhasib walil imam ahmad imam ahmad ya fi da hadisi ubangiji yana ta jalle zuwa halitta daren sha biyar ga sha'aban ya gafara ga bayansa sai mutum biyu shi ne wato mai gaba nafsin da mai kisan rai hasilin wannan mushahinin wa katili nafsin wato illa lisanaini mushahinin wa katil nafsin fa yaghfiru li li ibadihi dinna wa fa hasul zalika aslun wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana kokari a daren rabin sha'aban a wajen ba ba shi tilawa ta Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ubangiji yana yin tajalli ga bayansa a wannan daren yana cewa da su ku to wajena ku nemi abin da kuke so ta babu ladaya kofofin kyautoci wani sani da kyautatawa muktahatu ba ba budewa ce bisa bangarorin kyauranta gaba daya ko ina an bude shi yasa ya kamata za a yi kokari a wajen yin ibada a wannan daren tun farko har zuwa karshe wasu wuyan ya dace a tashi da azumi yinin domin wannan yinin dangane da fifiko da farala kamar farlar daren ne ya kamata a tsaya a yawaita daga neman gafara Allah yana yin gafara ga baki ɗayan halittarsa walidai sai ko mai safa wa mahaifansa wa zalimi da azalimi wa fajir da maballaka da makamantansu mutanabbisin da daga duka wanda yake ya cuɗanya bima yughribullah ta'ala da abin da yake fusata Allah wanda yake to bai zuwa ga ubangiji ruwan lafin hasu akwai littafi na musamman للمرهوم جمال جاي مولانا شيخ سقاء الكبير جاو شو غمم شو ابراهيم السقاء بابا الله تعالى وتن اي وفاتي وجن دبو ده ميتن تمانة دبو ده قريبي ده تمانين يكو اي وفاتي الله يجيكم سوى لبي عنه الله يجد شيء وان كل العلماء الله يجد دكا ما لما يما حكنا ما وجهوري da malikiyin nan babba ya yi littafi musamman akan wannan dare to alhamdulillah ibn majah ne da imam ahmad suka gwaito hadisin اللهم صل على